بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القراءة في صلاة الجمعة babin da ya zo na bayanin sallan juma'a raka'a biyu mai da mai ake karanta bayan fatiha قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك ابن قيس أن الضحاك ابن قيس سأل النعمان بن بشير الأنصاري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة to wannan magana bayan raka'a ta biyu kenan don raka'a ta farko suratul juma'a kenan ko bayan fatiha ko yadda yadda magana ta zo kenan ko me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta ranar juma'a bayan suratul juma'a qala hal ataka hadithul ghashiya suratul ghashiya قال حدثنا إسماعيل بن أبانا قال حدثنا أبو أويس عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري قال سألناه ما كان يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي ذكرت فيها الجمعة قال كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن, أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى معنى صلى إيدي da sallar juma'a bayan fatiha manzo Allah sai karanta raka ta farko sabbih isma rabbikal a'la sabbih isma rabbikal a'la ba tun kace sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka amma kace sabbi isma rabbika ka zagi sunan Ubangijinka. Wahal ataka hadithul ghashiya wa rubbama ijtama'a faqra'a bihima wa rubbama ijtama'a faqra'a bihima ijtama'a الضمير إلى ماذا يرجع اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما معنى إذا اجتمع العيد والجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ويصلي الجمعة هذا هذا هو الفقه أليس كذلك؟ إذا اجتمع أي العيد إذا اجتمع العيد والجمعة قرأ بهما معنى الرسول صلى الله عليه وسلم حين يجتمع العيد والجمعة يصلي العيد ويصلي الجمعه هذا هو الأحسن هو الصحيح باب الساعة التي تذكر في الجمعة باب ديزونا lokacin da ake faɗa cewa ranar juma'a akwai wani lokacin da in mutum ya dace yana roƙon Allah Allah yana karban addu'a wani lokaci ne qala akhbarana muhammad ibn kathir an makhalad bin husayn an hisham an ibn sirin عن أبي هريرة قال يتي التقيت أنا وكعب فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقيت وكعب هكذا هذا الكلام ولكن القائد العربية وهو إن على ضمير الرفع المتصل عطفت فوصل بضمير المنفصل معنى إيه التقيت أنا وكعب فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحدثني عن التوراة مو هذا كعب إنا مغانا غمير منزو الله شكو إنا مغانا غمير التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة هرمك زو عند أكي مغانا ران الجمعة فقلت سينتشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي تبس داعر للي منزو الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن فيها لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه akwai wani lokaci a cikin ranar juma'a la yuwafiquha abdun muslimun ash-shartu al-awwal an yakuna musliman wa ash-shartu ath-thani yusalli يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه هذا عبد المسلم هذا شرط ما من ما من شك في هذا في ذلك ولكن يصلي صفة لمسلم أو لا بد وأن يكون شرطا آخر هذا العبد لا بد وأن يكون يصلي في صلاة نه ونين نه صفة لنا عبد كوكو شيما شرط إني دبا صفة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه عبد مسلم أكتش عبد مسلم كما أكتش يصلي kace kuma sifa ne musulmi musulmi me yake yi ya zama musulmi ba sallah ba eh yes yas'alullaha fiha ai da abinda ai tushen matsalar kenan addu'a ba an ce lokacin da Allah ke karban addu'a ba yas'alullah ai shine addu'a eh to a haka ne ake tamba a hankali a hankali sai kokolwar tana budewa tana sabawa ran da kai ma ka je ka zauna za ka karantar za ka yi fahimtar abubuwa insha Allah babu fi man yatruku aljum'ata min ghairi uzrin babin da yazo na bayanin wanda ya daina zuwa sallar juma'a kuma ba da wani uzuri ba baya zuwa juma'a da gangan to me ke hukuncinsa قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية ابن سلام قال أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم ابن مينا سلام نكو سلام سلام ني إيه دك سلام ني قال حدثني الحكم بن مينا زي زو هكا با وصلي أنا amma bayan ka karanta ko in kana gani sai ka tuna da kana karantawa ga yanda yake أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره منذ الله ينا فداء الحال كسن جلوكة ينا كم منبر لينتهين أقوام أن ودعهم الجمعات mutane ko su daina kin zuwa juma'a aula ya hatimanna Allahu ala qulubihim ko Allah ya buga tambari yumki akan zukatansu thumma la yakununna min al-ghafilina sannan su zama raukanannu Allah ya kiyaye qala hadathana ya ala qala hadathana Muhammad ibn Amr ana Abidah bin Sufyan ana Abil Jadi ad-Damiri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man tarakal jumu'ata tahawunan biha duk wanda ya bar zuwa juma'a saboda saboda wulakanta sallan juma'a din taba Allahu ala qalbi sai Allah ya buga tambari a cikin zuciyarsa ma'ana kana so sharri zamu taya kare ku sharrin ba zai fita ba balle alkhairi ya shiga an taya kare ku kenan babun fi fadli yawmil jumu'ati باب في فضل يوم الجمعة ال الكلام هنا على صلاة الجمعة أو على يوم الجمعة يوم الجمعة طيب قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن أبي الأشأس الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أفضل أيامكم يوم الجمعة إن أفضل أيامكم يوم الجمعة fiyayyen kwanakinku ranar juma'a haza alal itlaq aw la budda min takhsis inna afdal ayyamikum yawm aljuma'a rana arafa ta shiga ciki kenan ba haka bane ba eh to ayyam alusbu طيب usbu ta ai ran arafa din ai ma shi ma ranar usbu ne cikin sati ne ai ko ba sati ba ne ba? fihi kulika adam wa fihi nafka ranar cikin ran juma'a aka halitta annabi adam ranar juma'a za a yi busan gaba wani fi hafi suri fasa'iƙa man fi samawati wa man fil ardi illa thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna wa fihi sa'aqa fa'aksiru alayya min salati fihi ku yawaita min salati ranar juma'a fa inna salatakum ma'arudatun alayya ai salatin ku ana bijiro min da su ina gani ana nuna min qala rajulun sai wani sahabi ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa turadu salatuna alayka wa qad arimta yaya za a bijiro maka sallolin mu bayan kare diddige ka ka abin shi kenan ya zama mai ya'ani balaita ya tsofi ya diddige babu komai akan abin da ya sani na cikin hankali a al'adar duk wani makhluki ba haka bane ba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء بيتي أكسباتا تي بيتي أن حرم تامة ماتت صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة bayan an idar da sallar juma'a akwai sallar nafila da ake yi ko ka yi a wajen ko ka je gida ka yi in ka je gida za ka yi sai ka yi raka'a biyu in wajen za ka yi sai ka yi raka a hudu kamar yadda riwaya ta zo ko amma ba wajibi ba ne in ba ka yi ba babu komai ƙwala akwara na abu asimin an malikin an nafi'in an ibn umara أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته إن أكا إلى الجمعة سيما زال الله يشكي كده سيركع بيو قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في البيت قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا wanda duk ke so ya sallar nafila ne ba da juma'a bayar juma'a to yi sallar raka'a hudu in za ka shiga gida ne ka yi sai ka yi raka'a biyu in nan za ka yi sai ka yi raka'a hudu قال أبو محمد أصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعا yace zai salla bayan juma'a ko raka abi ko raka hudu duk wanda kai duk abin da kai yayi babun fil wutri babin da yazo na bayanin wutri mara salla mara raka'a ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ba tare da sallamewa ba amma an kai biyu ka sallame ba kai wutri ba kai shafa'i kenan قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث هو ابن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزر- الزوفي عن عن خارجة بن خزافة العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم تبس الله يا كارمكو يا تيمكامكو يا كارمكو وتصلى وجتكي خير لكم من حمر النعم تافي مكو الخير راكم ما جاجا راكم ما لما درجة أوجن آه لا رباوة جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر an saka muku wannan sallan bayan sallan isha har zuwa kafin alfijir ya keto shi ake lokacin sallan wutiri kenan ko قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى بن هبان أخبره أن ابن مهيريز القرشي ثم الجمحي أخبره وكان يسكن بالشام وكان أدرك معاوية أن المخدجي أن المخدجي رجل من بني رجل من بني كنانة أخبره أن رجلا من الشام يتي ولا متن الشام وكانت له صهبة صحابين يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب shi ba shi labari ce ai wutiri wajibi ne faraha al-muhaddaji ila ubadat ibn samiti fa zakara zalika lahu sai tashi muhaddaji ya je wajen ubadat ibn samiti yace kaji wani ya ce min wai sallar wutiri wajibi ne fa qala ubadatu kazaba abu muhammad sai ce yayi kuskure yutlikuna al-kadhiba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات katabahunna Allahu ala al-ibadi salloli guda biyar da Allah ya wajabta mu bayinsa man ata bihinna lam yudayyi min haqqihinna shay'an istighfafan bi haqqihinna kana lahu inda Allah ahadun an yudkhilahu al-janna wayannan salloli guda biyar duk wanda ya taho da su lafiya ba wani abin da ya same su da gangan in yazo Allah ya mishi alkawari zai sa shi aljanna to kenan sallan wutiri ba wajiba bace bikin wa man lam ya'ti bihinna duk wanda kuma bai taho da su ranar lahira ta cika ko salloli guda biyar ba jaa wa laysa lahu inda Allahi ahadun in sha'a azabahu wa in sha'a adkhalahu aljanna in yazo zai zo lahira ba shi da wani alkawari wajen Allah in Allah ya ga dama ya mishi azaba in Allah ya ga dama ya yafi masa ya sashi aljanna abinda ba hadisin ya nuna kenan kuma ana magana ne kan wutiri wajibi ne aina mahallu shahid na cewa wutiri ba wajibi bane قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن, مال ابن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس wani balarabin kawai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su man shiga jibirin gizai haka gashi nan faqala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma za faradallahu alayya min as-salati me Allah ya wajabta min ya farlanta min cikin salloli sallah qala as-salawati al-khams salloli guda biyar wasiyam da kuma azumi فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام سيما الله يكرن تدشي شرع مسلم فقال سيتي والذي أكرمك لا أتطوأ شيئا نارا سيدة سركين دي جرم ماكا بزن تبين ولنافل كومي با ولا أنقص مما فرض الله علي kuma abinda Allah ya jabta ya farlanta min din nan ba zan rage komai ba a ciki ba zan tawaye komai ba a ciki an ji abin da ya fada ku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aflaha wa abihi in sadaka yace ai ya tsira wannan ya tsira in yayi gaskiya a cikin abin da ya gaskiya a cikin abin da ya fada din aw dakhala aljannata wa abihi in sadaka ko ko riwaya ta zo ne cewa ai zai shiga aljanna in yayi gaskiya yadda yace ba zai ƙara wata nafila ba kuma ba zai tawaye wani abu cikin farilloli ba zai shiga aljanna wa bihi in sadaka in yayi gaskiya in yayi gaskiya قال حدثنا عفان قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال سمعت عليا يقول يتي ناجي سيدنا علي كرم الله وجهه ويتشيوا إن الوتر ليس بحتم كالصلاة وتري بفرلا بني كمن صلى, صلى ولكنه سنة سنة وتري فلا تدعوه كدك ديني كدك برز sunna ce amma kada ku bari shi babul hasi alal witri babin da yazo na akwadaita ma mutane su yi sallan witri qala akhbarana al hakim ibn musa an hiql ibn ziyad an hisham an ibn sirin an abi hurayra an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace babu al hasi alal witri babin da ya zo na kwaɗaitawa a yi wutiri wani wutiri sallan wutiri ku ko kuwa ba kitabun salati muke ba alhassu alal wutiri ma za ya ni bil wutir as-sala walakin na ulama ja a yubarhina yudallila bil hadis qala an annabi an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha witrun yuhibbul witra أين محل الشاهد في هذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ما أتى به هنا فأوتروا يا أهل القرآن ما أتى بهذا محل الشاهد كنكو وتر يحب الوتر kasancewa yana son wutiri din abinda Allah ke so kai ma ka so shi babu kamil wutir babin da zo wutiri guda nawa ne a wutiri guda nawa ne ko wutiri nawa ne eh a'a tambayar wutiri guda nawa ne ko ko wutiri nawa ne nawa ne in aka ce guda nawa ne an mai da shi da yawa kenan قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاته من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم أنكر بن عائشة الله كرمت الداتة anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace sallan manzon Allah a cikin dare raka'a goma sha uku yake raka'atan yutiru minha bi khamsin sai yayi wutiri da raka'o'i guda biyar to ya aka yi raka'a guda biyar suka zama wutiri la yajlisu fi shay'in min al khamsi hatta yajlisa fil akhirati fa yusallimu wannan raka'o'i guda biyar din haka za a zubo su ba za a tsaya ci raka'a biyu raka'a hudu a'a raka'o guda biyar za a kawo su har a sallame tunda abinda ake ce ma wutiri shine mara raka'a daya wutiri raka'a uku wutiri raka'a biyar bakwai tara goma sha ɗaya sha uku wutiri ne amma raka'a biyu shafa'i ne raka'a hudu shafa'i ne قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس كي وتري درك أبير فإن لم تستطيع فبثلاث إن يما يوا كي أكو فإن لم تستطيع فبواحدة إن دايما بدا أكو ما سيما يوا كي ركعة fa'in lam tastati fa'aumi ima'an in raka a ɗaya ma in ba za ka yi ya mace sai ka yi ima'i ka yi sallan a ima'i raka a ɗaya قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ونمتم ونصحابي يا تنبي منزو الله صلى الله عليه وسلم دنغني لصلى الدري فقال مسنا مسنا بيو بيو زاكي تي كان سلميوا فإذا خشي أحدكم الصبح إن كجس أورونك الفجر يرقاك يفتو فليصلي ركعة واحدة يوتر ما قد صلى sai kai raka'a ɗaya ka yi wuturci ka wuturci abin da kai ka yi wuturin sallolin da kai biyu ɗin kenan kila li abi muhammadin ta akhudhu bihi qala na'am qala akhbarna yazid ibn harun an ibn abi dhi'b an az-zuhri an urwa an aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة منذ الله ينا صلوا لي دا cikin dare daga sallar isha zuwa fiketuwa fituwan alfajiri rak'a goma sha daya yusallimu fi kulli rak'atayn yusallimu fi kulli rak'atayn duk sa'an da aka yi raka'a biyu shi a sallame a tashi a kawo raka'a biyu shi a sallame wa yutiru bi wahidatin sa'an nan yayi wutiri raka'a daya shi ya sallame ashe raka'a daya ma ta zama sallah kenan raka dai ta isa ta zama musalla قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث منذ الله صلى الله عليه وسلم إلى أوتري دا سروري قدا بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ركع أكو الإخلاص باب ما جاء في وقت الوتر تو يوشي أكي يوم وتر يوشي نيلو كتن وتر فاهم مغربة قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حسين أبي حسين أو حسين أبي حسين دس أن أككر ونن با وسلي أنا كرنتاوا ne wani lokaci ya zo lokaci in ya sha bamban da wancan sai ku faɗi wancan in ji in shine daidai sai a bar shi in ba shi bane sai a gyara in ba ka za a karanta kuskure nan a ji a ɗauka kowa ya ji shi ya ji kuskure kaga kun yi kuskure kun yi laifi kenan ku lokacin da muke karanta sanadin ya jima sosai mu kuma wayannan sunan nake malaman hadisi larabci ba karanta su mafi yawancin su a jamawa ne ba za ka iya yin lissafi ai larabci kaza kaza karanta su a'a sai yanda aka faɗa maka sai yanda aka karanta maka shi yasa zaka je ka zauna gaban malami kana karantawa yana gyara maka akwai kutubu dabt littafai na dabt ma'ana suna suna suna ba wasali ne amma ba wasali sama da kasa a'a sai su faɗa ma yadda al'amarin yake yadda ba za a samu kuskure ba don wasali sama ko kasa ko rufa ko menene su aka yi kuskure to amma wannan aka faɗa maka bi fathi ba'i wa kasril kaza wa aka to dabt ke na shi ake ce ma abdabt to da haka ake kiyaye sunan naki malaman hadisi in ba haka ba duk wanda zai karanta sunan nake su sai ya yi gida da ci dole ne wannan babu ma ja fi waqtil wutri qala akhbarana qabisatu qala hadathana sufyan an abi hasin an yahya bin wattab an masruq an aisha radhiyallahu anha qalat Allah ya kara mata da tace min kullil layli قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السهر من كل الليل من كل الليل كو ندري آه. آه. من كل الليل كو اللوكة أتكن دري باين لشهاء الزوافجر ينا min kulli layl yutiba fihi fi kulli layl min kulli layl fi kulli layl wannan duk wannan ba da ba damuwa ba ba ba ba matsala min kulli layl aw fi kulli layl قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يوتري أشكي وانتهى وتره إلى السحر ma'ana wutirin shi ya karisa zuwa lokacin sahu ya yi farkon dare ya yi tsakin dare ya yi kaza kaza karshen lokacin da ya wutiri shi ne waktun sahari karshen dare da lokacin wutiri kenan ko? قال حدثنا عفان قال حدثنا عبان بن يزيد العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو نضرة أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر فقال أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم دنجني الوتر سيتي أوتروا قبل الفجر ويوتري كافن الفجر يفتوكو eh a ai wutiri ba ana wutiri da rana ne yaushe ake wutiri da daddare ake wutiri eh a ba a cikin dare ba a cikin dare ma baya zamowa sallah sai in wutiri ne ba haka ba ne ba babu qira'ati fil wutri babin da yazo wutri me ake karantawa qala hadathana abdullah ibn sa'id qala hadathana abu usama qala hadathana zakariya an abi ishaq an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى باين فاتحة كده وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد الإخلاص باب الوتر على الراحلة باب da ya zo na mutum zai wutiri amma yana kan abar hawarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai nafila yana kan abar hawarsa sai nafila duk inda ta fuskanta amma in zai yi farilla shi ya sauko ya fuskanci gabas an fahimta قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا مالك قال حدثني أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير قيل لأبي محمد تأخذ به قال نعم شيء نقول ana magana me a ma'ana wannan ra'ayi zaka zaka yi aiki da wannan ra'ayi da wannan mazhabi da wannan abin ta akuzu bihi ake tambaya ko ba maganar sanadi ba ne babu du'a'i fil kunuti babin da ya zo na bayanin addu'ar da ake yi cikin alkunutu alkunutu addu'a ake yi a cikin sallah bayan an dago daga ruku'i raka'a ta karshe an dago daga ruku'i to shine sai a ci gaba addu'a قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناتفر مع الحسن بن علي رضي الله عنهما me kake tunawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana abu me ya faru me kake tunawa ana ji wannan alhassanu dan wane ne dan ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yana da ƴaƴa da fatima sun kai guda nawa to amma me yasa sai husaini suke bauta suke suke girma eh saboda husaini shine sarkin farisa yazdajrat ko wani ‘yarsa yake haka auren masayid na Husaini, shi yasa akwai majusanci cikin duk abubuwan da suke yi. Eh. Shi yasa ba yadda za a yi su bari sunna ta yi walwala. Gara arnanci da sunna a wajensu. duk abin da za su cutar da ahli sunna shi ne aiki sun sun yi su bukatar su ta biya kafirci ya samu ɗaukaka uku sun kashe kuɗi a kan mun rayu da su surutu da magana da mai da mene ne ba shi da amfani in karga ka san hakikanin abu shi ka hutar shekarunka lokacin suna cikin kuɗi sosai sai an zo aikin hajji shi su duba babban malami ko babban mutum ka ba mu hayan gidanka za mu biya ka kaza nan da nan sai ya ba su shi ya koma sama ko kuwa je ne na haya don a kaskantar da lokacin suna da kuɗi suna cikin suna da sarki sarkin kafin ya sauka to in sun gama za su tafi tankin ruwanka tankin da kake shan ruwa a ciki ba haka za su kyale shi ba sai sun kazanta a ciki su tafi duk abin da zai su cutar da sunna mai ahli sunna addini a wajensu aka tambayi alhassan me kake tunawa ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala sai ce abin da yake faruwa shine hamalani ala atiqihi manzon Allah ya ɗauke ni akan kafaɗarsa mai albarka fa'akar tamratan min tamris sadakati sai na mika hannu na ɗauko dabino cikin dabinon sadaka fa'adhaltu hafi fami sai na saka a baki faƙala ni alkiha sai manzon Allah ce ka jefar da ka fitar karka haɗe wata riwaya kah kah amma sha'arta anna la tahillu lana sadaka kai baka san mu sadaka haramun bane a wajen mu ba mu ba mu cin sadaka dan me zaka ci sadaka kana jika manzo Allah kana sharifi a ya kuke mishi dariya talbara cin sadaka ne ai ba ya ci ko قال وكان يدعو بهذا الدعاء bayan ya faɗi wannan sai ce manzo Allah kasance yana addu'a da wannan addu'a Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta tabarakta wa ta'alayta ya ce abinda manzo Allah ke faɗa ke قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه قال يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في القنوت ya ce manzon Allah ya sanar da ni waɗansu kalmomi da zan ta yi a cikin alkunut fa zakara mislahu sai ya karanta yadda ya karanta Allah قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر كذاك أذكار بياني اللهم هدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت قال أبو محمد أبو الحوراء اسمه ربيعة ابن شيبان في كده باب في الركعتين بعد الوتر باب da yazo na wasu raka'o'i guda biyu bayan an yi wutiri قال أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن هذا السفر جحد وثقل السفر هو السهر سهر إيه؟ wannan menene akwai wanda ya zo safar duk sahar jahadun wasu kalun karshe zai zo ya bayyana fa'iza autara a hadukun in ɗayanku zai wuturi faliyar ka'arka a ta yi ya raka a biyu fa'in kama minan laili wa illa kana talahu wa yi kalu haza safar ana ce maimakon sahar as-safar ne as-safar tafiya bulagu tafiya kenan ko as-sahar karshen dare kenan ko abin nan rashin bacci kenan wa ana aqulu as-sahar kuma malamai suka ce a maganar abin da yafi daidai shine as-safar babul kunuti ba'da ruku'i babin da yazo yin kunuti bayan an dago daga ruku'i قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد منذ الله زي الدعاء مواني كوي الدعاء كان وإن سكباتا مشي kanata ba'da ruku'i sai alkunutu bayan ya dago daga ruku'i farubama qala wani lokaci sai ce idza qala sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sai ya faɗi wannan kalma sannan ce Allahumma anjil walida ibn al-walid wa salamata bin hisham wa ayyash ibn abi rabi'a wal mustad'afina min al-mu'minina abin da yake faɗa kenan ya dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai Allah ka tsirar da wa'ani Allah ka tsirar da su Allah ka ba su nasara Allah ka kare su daga sharri Allah Allah Allah abin da ake so kenan saboda duk abubuwan da ake yi a cikin kasashen Falastini kasashen duk musulmai din nan kai kana nan ba ka ciki ba za ka iya zuwa yaki ba ba za ka iya zuwa kaza ba to sai ka taya su da addu'a da jin ciwo da jin zafin abin da yake faruwa kam rajulin watanuhu nafsuhu wa rajulun watanuhu baladuhu wa rajulun watanuhu wa rajulun watanuhu ad-dunya kullaha wani shi ban da kai shi ba abin da ya dame shi wani kuma yana cikin sallah hankalin shi na falastin hankalin shi na kasan turai ina ake wulakanta musulmai duk inda ake yi ma musulmai sulunci abin da yana jin zafin haka an fahimta wani yana bacci kafin ya tashi daga bacci sai ya yi lissafin duniya duk baki daya me ake cikin nan me ake cikin nan ya za a yi nan a ci nasara ya za a yi nan a gyara ya za a yi kaza kaza kaza kana kwanci kan matashin ka kana tunanin wannan kana zaune kana tunanin wannan abin da ya dami musulmi ya shafe ka to kana shahararka su ke sa'annan sai ka yi addu'a Allah ya Allah ya Allah ya Allah mutanen kasina ya Allah mutanen daura ya Allah sakkwato ya Allah zaffara ya Allah ga kanonka ya Allah kana ta roƙon Allah ba lallai sai inda kake ba ba lallai sai inda kake ba don a da su ma ai ba wannan tare da su kai kasan ran da zai zo maka to sai ai ta roƙon Allah ai ta roƙon Allah ko da sai zama hawa laina la alaina ko eh to wai a a ba alkunutu na yi bayan su ka gani ko wai yanzu na yi alkunutu da hausa kenan alkunutu na yi ko fasa wai mutum zai iya yin alkunutu da hausa gashi hassan ibn ali yana ji su da ya haddace kai ka zauna minti biyar ba za ka haddace su ba za a haddace to ai shi ba waɗancan mutane ba ne nan waɗansu matsaloli ne da ke da yawa zai iya yi in ya daga hannu zai alkunutu ya yi da hausa ko ba zai yiwu ba ne? a wannan tambayar taka in ya dago daga ruku'i sami Allah liman hamidahu a cikin sallah ne ko wajen sallah to ya kuma kike tambaya a cikin sallah ne in mutum ya yi sujjada zai roki Allah bai iya larabcin ba in yi da hausa fa eh Allah ya san bukatar manzon Allah ya fito ya faɗa bai sani ba a cikin sujjada waɗansu malamai suna ganin in mutum zai roki Allah ba zai iya da larabci ba ya roka da yarensa ba ma hausa ba har in yayi ba komai wa'yansu ne suka ce dole sai da larabci to ya zai ya je ya faɗi me yake so ya faɗa sai a rubuta mishi ya haddace to ba zai iya karanta ba ya zai yi to sai aka ce ai sallan tana da faɗi akwai cikin sallah kafin ka sallame akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka'idar da sallah in ka daga hannu duk abin da kake so zaka roka a lokacin da kowane yare ko ko kuma kuna cikin wanda ke hana ayi addu'a bayan sallah an daina wannan kowace sallah ai sun ce za a yi me yasa za a yi aka ce ai ba magana ba ce addu'a ce ba mu yi magana nan ba aka ce to ya aka yi ni ka kara liman ka kara raka ko ka rage raka to ya aka yi hausa ce ka ce kuka ce ai ba magana ba ce gyaran sallah ce ba hausa aka yi ba ba magana aka yi ba to amma aka ce ba magana aka yi ba gyaran sallah aka yi sallah ta yi ko ba ta yi ba فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد ابن الوليد منكرت ولا منكرت ها ها اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف ويجهر بذلك ويقول في بعد صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لحيين من أحياء العرب فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صلى الله عليه وسلم الله شيني فعال لما يريد شيني بوا يغا غرب سالي ميين أبن دي غداما ميين أبن دي يسو babu wani abin da ke zo ya kayyade mashi'a ta Allah da huriya ta Allah madaukakin sarki wannan manzansa ne ya fifita shi sama da kowa ya fi son shi da kowa wa'ancan kuma suna saba wa Allah ne mana makiyan Allah ne amma da manzo Allah ke musu yake addu'a a kansu Allah ya kama su yace laisa laka min al-amri shay'un ko ba ba wannan ba sha'aninka bane ko Allah ya gafarta musu ko ya kama su ba maganar ka bace wannan فإنهم كما يتي فإنهم ظالمون قال أه؟ يا رامي yana jin ba daɗi na me ha ba daɗi na me abinda manzon Allah ya nuna rashin jin daɗi shi zaka ce ba daɗi amma abinda manzon Allah bai nuna rashin jin daɗi ba a wajen ba ka da ikon ka ce ba daɗi don baka isa ka shiga tsakanin Allah da manzonsa ba baka kai shi son Allah ba baka kai shi sanin Allah ba alaisa ka zalik wannan matsaloli ne laisa laka min al'amri shay'an abasa wa tawalla an ja'a al-ahma wayan abubuwa duk da ake fada wai Allah ya zarge shi Allah yayi kaza kaza duk rashin fahimta ne ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika wannan yabo ne ko zargi ya ayyuhan nabiyyu limatu ka ba yaronka aiki gida ka zo ka tarar da yayi aikin har yana ƙara ma kansa wahala don me kake wahala kanka haka so ne koki don me kake wahala da kanka ka tausaya ma kanka mana da kai kaza ya isa ba haka bane ba عبس وتولى أن جاءه الأعمى wa ma yudrika la Allah kaza kaza wa amma man ja'a kaza wa'annan duk aka tattabiyo sai ga girmama manzon Allah Allah yake lima tuharrimu ma ahalla Allah laka dan me kake haramta maka kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajika kuma yace wallahu ghafurur rahim afa Allah an kalima azinta lahum to to shi kenan laifi aka yi nan lima azimta lahum hatta ya tabayyana laka abinda ake ce ma laifi yi kaza sai ka kiya kai kaza amma abinda ba a ce maka ga abinda za ka yi ga abinda za ka yi ba sai kai kai ici hadi ka ɗauki ɗaya a ciki sai zama kuskure ba laifi kai ba abinda ake ce ma laifi yi kaza sai ka kiya kai kaza kar kai kaza sai ka kiya kai to shine laifi kuma babu wanda aka ce manzo Allah yayi ya kiya eh an fahimta eh ba duk babu zargi bane a ciki duk babu zargi قال أخبرنا أبو النعماني قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قبل الركوع kaji wani shi ya ce kunuti kafin ruku'i ne wancan da muka karanta kuma bayan an dago daga ruku'i ne qala fa qultu inna fulanan yaz'umu annaka qulta ba'da ruku'i yace ai wani ya ce kai kana cewa bayan ruku'i ne qala kazaba yace yayi kuskure thumma haddatha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ruku'i wa yad'u ala hayyin min bani sulaimin قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح قال حدثنا أبو نعيم عن شعبة بإسناده نحوه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس بن مالك عن تنبي أنس بن مالك أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح منذ أن لا يأل كنوت تشكي صلى الصبح قال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع أكشي كافر ركوع نكباي ركوع قال بعد الركوع قال أبو محمد أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب أما بزي أيكي لشي بسيتكين يأيكي وأن مسألة لدك سيكاس أبو معلمان دزاس يفسر مكة أما malaman da suke kallon abubuwa kallo na gaggawa suna son su shiga tsakanin manzon Allah da Ubangijin shi da ya halicce shi an fahimta a cikin tarihi akwai lokacin da ake cewa amal huzni wai mai kenan bakin ciki da tashin hankali me ya faru nana Khadija ta rasu mai kula da manzon Allah mai ya rasu ma'ana duniya ta yi zafi kano makka ta yi zafi manzo Allah ya je ta'if kuma ta yi zafi sai da ya biyo alfarman wani ya shigo makka ba haka bane ba laraba musu kuraishawa wanda suke ba sa kwanon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suna cewa wai ba ba ubangiji ba sa ba sa danganta ba ba shi da ubangiji kaza kaza kaza kaza amma da suka ga fatratul wahida wahayi ya jinkirta an jin an dan ja baya kadan ba a kawai suka ce qalahu rabbuhu kaga yanzu sun tabbatar da yana da ubangiji an fahimta sun tabbatar da yana da ubangiji to munzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da ake gani amal huzni din nan Allah ya kaskantar da shi ne Allah ya wofintar da shi ne Allah ya yi menene da menene sai da makka ta yi zafi ba inda manzo Allah zai isa ka ba ba daɗi ya fita je ta'ifa aka hada shi da wawaye suka jajjefe shi suka yi abubuwan da za su yi to sai Allah ya nuna masa in kasa ta yi maka zafi zan ɗauke ka zuwa sama ba shi kenan ba kasata duk abin da kaga Allah ya hana manzo Allah sai ya bashi sama da haka to shine aka ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu aka gayyace shi sama ka zo a farlanta ma salloli tun daga hamsin aka dawo da sallolin guda biyar ya je sama ta farko ya hadu da abin da zai hadu da shi ya je sama ta biyu ya je kaza ya ce hatta wasaltu il mustawan asma'u sarifan aqlam ya ce ra'aitu rafrafan akhdara ya ce na ga shimfida koriya shar karshen kyau kenan har ina jin motsin alkaluman kudura ana ta rubutu ana ta rubutu suka kai inda za su kai mala'ika jibril ya ce to ka gani ni duk daraja ta ba zan yi tsallake nan ba kai ka je to ya zan je kai ka zo ni da kai za ka je kai aka kira ban isa in tsallake iyaka na ba sai yanzu Allah ya kama hanya ya ji ya je ya kara da ubangiji Allah madaukakin sarki abin da ya faru duk ya faru amma Allah madaukakin sarki ya ce ma zagal basar wa ma tsaka gwamna na Najeriya gwamna ci ministoci kowane ne yana shiga yana sauka ji da yana sauka maka zai zama yana kallon haske ya zama ya zama ba gidaje amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zagal basar wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbil kubra afatamaruna afatamaruna wala ma yara duk abinda manzon Allah ya gani yana cikin nutsuwa da a ce da mala'ika jibrilu suka kai wajen sai a ce mala'ika jibrilu ne ke gaya da shira a'a shi ne ya tafi amma a cikin a tsanake a cikin nutsuwa da kamewa da komai Allah ce ma za ga albasar wa mata ga la qadra amin ayati rabbil kubra afara aitumul lata wal uzna wal uzza wa manata thalith al ukhra to haka Allah ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauka kashi fiye da kowa kuma ya bashi abinda bai ba kowa ba sallallahu alaihi wasallama yasa kada ka kuskura ka shiga tsakanin manzon Allah da ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ai Allah ya tsarkake kokolwansa da harshensa da zuciyarsa ma dalla sahibukum ma gawa ma kazaba alfuadu ma ra'a ما ينطق عن الهوى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم